إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر شدا قوتن جماد الأولى shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da 11 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kaset na 107 cikin jeren gir kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar al-imamu Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na al-istiqama ibn taymiya ya rubuta shi ne dan bayani akan manhaji madaidaici musamman game da fassara nasoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama akan ahadisu sifat al-khabariyya Allah ya saka mishi da alkhairi kamar yadda aka sani game da al'adan wannan malami yana yawaita sakin layi da kwararo maganganu akan mas'aloli waɗanda suke a reshe ko a gefen asalin wannan matsala don haka yake ta ɗauko mana maganganu daga littafin abul qasim al-ushiri wato ar-risalatu al-ushiriya kuma yake mai da zance akan waɗannan maganganu yana magana akan matsala ta ar-ridha da kuma irin fassarar da sufaye suke yi mata za mu tashi a inda yake cewa wa qala ta'ala innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyya جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ومعلوم أن موسى عليه السلام من أفضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات yana magana akan wato irin abin da suke bujiro da shi na ƙoƙarin nuna cewa su ba su bin irin tsarin shari'u ko tsarin zahirin abin da ainihin wato annabawa suke a kai sannan kuma sukan hakaito maganganu isra'iliyat su danganta wa annabawa na manzan annabawan Allah subhanahu wataala daga ciki ya kawo mana misali daga ciki ya kawo mana misalin wata kissa isra'iliya wacce aka danganta wa annabi Musa cewa annabi Musa alaihi salam ya ce ya Allah ka nuna min wani aiki da zan aikata da zaka yi da ni sai Allah ya ce mishi ba za ka iya ba Musa ya fada a gaban Allah yana ta roƙon Allah sai Allah ya ce mishi to yadda ta tana cikin yadda ka da abin da na kaddara maka Allah ya ce wannan kisa ce Isra'iliya ba ta da isnadi tabbatacce to shine yake cewa Allah subhanahu wataala ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na gargari ulaika hum khairul bariyya waɗannan su ne mafi alkhairin halittu albariya a nan ko dai ya zama alal umum wato su ne mafi alherin dukkanin halittu ko kuma ya zama alal khusus su ne mafi alkhairin halittun zamaninsu da ana iya fasara kamar da Qurtubi ya ce jaza'uhum 'inda rabbihim sakamakon su a gurin Allah ubangijin su jannatu adnin aljanna ta ta adn adn shine wato jannatul iqama wanda mutum ya shiga ta babu ƙaura babu hijira babu fita tajri min tahti al-anhar wanda koguna suke gudana a karkashin su khalidina fiha abada suna masu tabbata a cikin waɗannan addinu Allah ka samu cikin su radiyallahu anhum wa radu an Allah ubangiji yace na yarda da su kuma su ma sun yarda da ni inji Allah subhanahu wataala malin yace ma'lumun anna Musa alaihi salam min afdalil ladina amanu wa amilus salihat kaga waɗannan da Allah ya musu wannan alƙawarin mu'minai ne ba annabawa Musa ko annabi ne mu manzo na Allah wanda yana sama da waɗannan bayi na Allah thumma inna Allah khassa Musa bimaziyatin fawqa ar-riba haythu qala kuma bayan shi annabi Musa ma dama Allah ya ɗaukaka shi ya ba shi wata ɗaukaka wadda tana sama da yadda ɗinnan. Allah yake cewa wa alƙaitu alaika mahabbatan minni wali tusna'a ala aini. hakika na wurga maka wata kauna daga gare ni kuma ya zama ana kera ta akan ido ibnu abbas yake cewa ahabbahu allah wa habbabahu ila khalqi allah ya kaunaci musa kuma ya sa wa mutane kaunarsa shine kasada yake cewa kanat fi ainai musa malaha annabi musa yana da wasu idanu masu daukar hankali ma ra'ahu ahadun illa ahabbahu babu wanda zai ganshi ta ya kaunace shi annabi Musa Allah ya sa kaunar shi a cikin zakatan mu'minai duk inda yago ana kaunarsa to wannan kaunar da Allah ya kaunace shi sannan ya watsu ta cikin mutane tana wani abu ne ƙari akan yarda da Allah ya dishi kuma inna Allah inna qawlahu lahu fil khitabi sannan da aka cewa Allah ya ce da shi yabna imran a cikin wancan hadisi na Isra'iliya yukhalifu ma zakarahu Allah min khitabihi lahu fil qur'an haisu qala ya musa ya saba wa abinda aka saba ji Allah yana kiran shi shi alqur'ani kuma alqur'ani Allah yana ce mishi ne ya Musa baya ce mishi ya ibn Imran wadhalika alkhitab fihi naw'u ghadd minhu kama yadhhab in ka kira shi da suna kace kai dan Imrana wannan a cikin shi akwai wani nau'i na wato kamar kwashi kafarsa ko cin zarafin sa kamar yadda yake a bayyane da haka Allah bai ce mishi ya ibn Imran sai dai ce mishi ya Musa ya Musa wa mithlu ma zakarahu عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب لأبي موسى الأشعري هكذا نقوم الشيء القشيري يقال أنبتا أسفن وانت لتافي ناشي daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda zuwa ga cewa Umar ya rubuta sako zuwa ga Abu Musa al-Ash'ari cewa ya ce shi amma ba'd fa innal khayra kulluhu fi riba fa in istata'ta an tarda wa illa fasbir yace alheri yana cikin dukkanin yadda idan za ka iya yadda da abin da Allah ya kaddara maka to in ba za ka iya ba kuma ka yaƙuri wannan abin da ya ambata kenan daga daga Sidna Umar ya rubuta wa Musa Ash'ari wannan labari cewa ya ya ainihin yi haƙuri din fa hadha kalamu kalamun hasanun wa in lam yu'lam isnadu wannan zance ne mai kyau duk da ba a san isnadin sa ba wato zance ne mai kyau zama ka yadda da abin da Allah ya kaddara maka kuma wannan yadda kar ka dauka za ta hana ka bin asbab ko za ta hana ka yin kokari ko za ta hana ka jin bakin ciki ko damuwa irin ta dan adam duk ba haka yake ne amma za mu zo mu ji zai buga misalai irin na yadda su sufaye suke suka koma littafin hilyatul auliya da ire-iren su da tabaqat na ainihin wato as-subki za ka ga irin wannan labaran المثالي أتكن حلة الأولياء الإمام أبو نعيم يباد لبارو ونسوفي وان دي فاد ريجيا دي فاد ريجيا yana cikin rijiyar nan ba yana neman agaji sai ji wasu mutane sun za su tebi ruwa a rijiyar amma wai saboda in ya nemi agajinsu to kamar bai da abu da Allah ya kaddara mishi wake sai ya shuru a cikin rijiyar har sai gama abin da za su yi suka tafi daga baya kuma kamar da aka ba labarin sai wani zaki ya zo ya fita da shi daga rija to haka suke irin wannan tawakkalin wanda wai babu ruwansu da komai babu ruwansu da wani kokari ko wani a kokartawa na samun wani abu ba sa yin wannan to ya saba wa ainihin ka'idar da Allah subhanahu ta'ala ya ya sanya na sunnar wannan rayuwa wai za ta bayyana anna fi ma zakarahu musnadan wa mursalan wa mu'allakan ma huwa sahihun فهذه الكلمة لم يذكرها عن أبي سليمان إلا مرسلا idan muka gane cewa ababan da al-ushiri yake ambata a ciki akwai masu isnadi a ciki akwai marasa isnadi akwai mu'allakai a ciki akwai ingantacce da sauransu yace to musan wannan kalma da ya ambata ba ta da isnadi zuwa ga Abu Sulaimana ya kawo ta ne mursala wa mithlu zalika la yathbutu an Abi Sulaimana bi ittifaqin nas irin wannan zance kuma bai tabbata daga Abu Sulaimana darani da haduwar malamai fa innahu wa in qala ba'dun nas innal mursala hujja da yake wasu malamai suna hujja da hadisi mursali fa hadha lam yu'lam anna al mursala huwa mithlu al da'if wa ghayru al da'if yace to wannan ba a san shi ba da haka mursali din anan yana da kama da mai rauni ne ba irin wancan mursalin da ake karba bane fa ma idza urifa dhalika fala yabla tabqa hujjatun bi ittifaqil ulama da mursalin da ake karba shine wanda ba a ji rauni gaba da shi ba amma an samu rauni ba a karɓar shi malamai sun haɗa ka haka kaman alima annahu taratan kaman ulima annahu taratan yahfazu al-isnada wa taratan yaghlatu fi kaman mutumin da wata rana aka san cewa yana kuskure wata rana kuma yana yin daidai da abin da ya kawo sai an bincika don a tantance wal kutubul musnada fi akhbari haula al mashayikh wa kalamihim مثل كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم وطبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن آه وصفة الصفوة هو الصفوة الصفوة لابن الجوزي وأمثال ذلك لم يذكروا فيها من هذه الكلمة عن أبي سليمان عن شيخ أبي سليمان malam ya ce akwai littattafai masu kawo labaran sufaye dinnan da isnadojinsu mashahurinsu shi ne littafin shiryatul auliya littafin abu nu'aym al-mahrani abu nu'aym ahmad ibn abdullah ibn ahmad wanda za a mashi kirari da cewa al-imamu al-hafiz thiqa wanda ya rusu ne a shekara ta 430 yana daga cikin malaman karni na biyar babban malami ne da ya shahara yana da isnadoji gajeru a zamaninsa don haka kowa yake zuwa karatu gurinsa ya tara ɗalibai da yawa sannan kuma ya kasance a kamar da aka ba da labari aka ce baya gajiya da karantarwa in ya zauna a majalisi tun safe sai kai la'asar yana karanta da mutane ya tashi da tafi gida wasu su bi shi yana tafiya a hanya yana ba su hadisi haka yake iya rayuwarsa babban malami ne mashhuri Allah ya gafarta mishi yana da matsala da ya samu tsakanin shi da ibnu manda kamar da muka sha faɗi akan matsalar bambancin ainihin mazhabin su shi abu nu'aymin ash'ari ne ibnu manda kuma sune manyan malaman mazhabi na hanabila a wancan zamani ko rigingimu da dama da aka yi da shi al-imamu zahabi da yake tarihi yake cewa ma a'lamu lahu zamban ni ban san wani zubin shi ba ghaira annahu kana in banda kasancewar shi yarwil ahadith almawdu'ata fi kutubi yana kawo hadisan ƙarya littafan shi thumma la thumma yaskutu an tauhiniha sannan sai ya shiru baya baya faɗa raunin su Allah ubangiji ya gafarta masa to yana da littafi mashhurin littafi shine hadiyatul awliya wanda ana buga shi a cikin juz'ai wajen guda 15 muna nan da shi a makarantar mu din wannan tabin nashi yana cike da qamat da irin waɗannan hadisan da za a ji ke shara hadisan ƙarya da labaran da da na yanzu Allah ya gafarta ne ya ta tara su tarawa mai faɗi don haka ibn jauzi ya goye mushi ainihin wato a tahzibi shine littafin sifatu safwa da ya ambata nan wasu suna cewa safwatu as-safwa amma sunan littafin sifatu safwa ne inda shi ibn jauzi ya ya ainihin yi shi yana nan ana buga shi a cikin juz'i hudu mujallad biyu a cikin mukaddimar wannan littafi ibn jauzi yake cewa ya duba ya ga kurakurai sun yi yawa a littafin Abu Nu'aym ya ga akalla manya-manyan matsaloli guda goma da ya ambata game da littafin daga ciki yake cewa a cikin littafin akwai yawan hadisan ƙarya kamar yadda muka ci akwai yawan hashu abubuwan da ba su dace a kawo ba akwai yawan maimai an faɗi wannan magana a tarihin wani an sake faɗanta a tarihin wani akwai abubuwan da ba sa da alaƙa da waliyai dan shi yana tarihin waliyai ne hidatul awliya ba kuma sai kaga ba labarin waliyan bane labarin wani abu ne can da misali ya kawo wani malami wanda malamin fiqh ne zai ta magana akan irin fatoyinsa yace sannan kuma akwai kuma sanya sahabbai da tabi'ai a cikin jirage sufaye kuma kowa ya san su ba sufaye bane ko da akwai zuhadu a cikin su amma dai ba tafarkin sufanci suka wajen zuhudin su ba yace kuma sannan ya cire shugaban yan zuhu daga baki daya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ambaci manzo Allah a cikin littafin masu zuhu da dai gyare gyare da Imam Ibn Jawzi yace zai aka littafin da shine ya tarere littafin ya ta sassabe shi duk abin da yake ganin bai dace ba ya fitar shine yayi wannan littafi mai suna Sifatus Safwa to wannan a littafai da irin tabaqatus sufiya na Abu Abdurrahman لشيخ أبي عبد الرحمن وصفة الصفوة لابن جوزي وأمثال ذلك دائرة إرسو لم يذكروا فيها هذه الكلمة فسأبتونا مغانا بأن عن الشيخ أبي سليمان لقى أبو سليمان الداراني وقد ذكروا فيها عن الشيخ أبي سليمان الأثر الذي ذكر رواه عنه مسندا حيث قال لأحمد بن أبي الحواري يجي أما سنأبتو مغانا ديكاو mai isnadi daga Abu Sulaiman ad-Darani zuwa ga Ahmad Ahmad ibn Abil Hawari cewa ya Ahmad laqad utitu min ar-riba nasiban law laqad utitu min ar-riba nasiban law alqani fi an-nar lakuntu bidhalika radiya yace Allah ya bani wani rabo na yarda da shi wanda ko da Allah ya saka ni a wuta to zan yarda kawai da abin da ya wannan magana an ruwaito ta daga shi Abu Sulaiman Zarani a wannan tafai da isnadi amma waccan ba a ruwaito ba fadar kalamu ma'thurun annabi Sulaiman bil isnadi wannan an kawo shi daga Abu Sulaiman da isnadin sa ولهذا أسنده عنه القشيري في من طريق شيخه أبي عبد الرحمن ذاك القشيري يكاوش تاني ما لم أبو عبد الرحمن بخلاف تلك الكلمة فإنها لم تسند عنه يتكوت كلمة بات الإسنادي فلا أصل لها عن الشيخ أبي سليمان ذاك بات الأسني لذكريش ثم إن القشيري قرن هذه الكلمة الثابتة عن أبي سليمان بكلمة أحسن منها الإمام القشيري يا هذا وأن الكلمة da wata wanda ta fita daga shi Abu Sulaiman fa innaha fa innahu qabla an yarwiha qala kafin ya ruwaito ta sai da yace wasu ila Abu Sulai Abu Usmana yani Abu Usmana da hiyari an-Naisaburi an qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam as'aluka riba wa adal qada an tambaye shi game da me ma'anar wannan fadi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke cikin wani hadisi da aka ruwaito ta hanyar Amr dan Yasir da Zaid dan Sabit kamar da Imam Nasa'i ya fitar da wannan hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin addu'a sa ina roƙonka ka sa na yadda da abinda ka kaddarta bayan kaddartawarka fa qala sai ya bada amsa cewa li anna ar-ridha ba'd al-qada huwa ar-ridha domin ka yadda da abinda Allah ya kaddara maka bayan ya kaddara din shine yadda din fa hadha alladhi qalahu ash-shaykh Abu Usmana kalamun hasanun sadidun wannan magana ce mai kyau kuma magana ce mai kakkiya summa asnada ba'da hadha an shaykh abi sulaiman annahu qala sannan ya kara kawowa kuma daga shi abu sulaiman darani cewa ya ce arju an akuna araftu tarfan min riba ina fata ya zama cewa na san wani sashi na arriba law annahu adkhalani an-nara la kuntu bidhalika radiya da zai shigar da ni wuta to da na yarda da abin da ya mun ba zan yi jibakin ciki ko takeicewa fatabayyana bidhalika anna ma qalahu abu sulaimana laysa huwa ridan wa inna ma huwa azmun ala riba sai aka gane cewa abin da ya fada ba shine tsantsar riba din a'a niyya akan yadda da abin da Allah ya aikata akan wa inna mar riba ma yakunu ba'd al qaba shi ar-riba din shine sai bayan abin ya faru kafin ya faru in kace zan yadda to niyya ke azuma ke amma sai in ya faru an ga da gaske ka saki jiki ka yadda to sanan za a ce kana da arriba fa idza kana hadha azman ala arriba fal azm qad yadumu wa qad yanfasik ita niyya tana iya tabbata kuma tana iya warwarewa kuma aktharan fisaha azaimin nas khususan sufiyya kuma Allah kada ya sa iya ya san iya yawan yadda mutane suke warware abubuwan da suka dauka mara akai musamman su yadda rika ne ولهذا قيل لبعضهم ذاك أكتشو وننس بما عرفت الله يا كي كسن الله قال بفسخ العزائم ونقض الهمم ce na san shi ne ta hanyar warware niyyata da kuma warware himmata wa kad qala Allah ta'ala liman huwa afdalu min ha'ula'il mashayikh kuma Allah ya faɗi magana ga waɗanda suke sun fi waɗannan shekunnan ma falala Allah ya ce wa laqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun yana so ka mana hujja akan cewa mutane suna daukan azaman abu da yawa zinifi amma ba dole su cika ba Allah yana ba da labari akan ainihin wato mutanen da suke masu falala ne sahabbai wanda ba su je yakin badar ba suna ta cewa in Allah ya so aka zo next yaki za a ga abin da zai da aka zo yakin sai wasun su ba su iya ba shi Allah yake cewa laqad kuntum tamannawna al-maut hakika kun kasance tatamannawna ne asalin sa kuna ta burin mutuwa al-maut kuna ai ash-shahada kuna fatan ku shahada min qabli an talqahu kafin ku game da ita mutuwar ko ita shahada ko kuma sababin mutuwa Allah ya ce wa qadra fa qadra aitumu to gashi nan kun zo kun ga mutuwar wa antum tanzuruna kuna ji kuna gani wannan ra'aytumuhu wa antum tanzuruna takrar ne na na magana da aka faɗa kamar da aka ce wala fa'irun yatiru bi janahi kaga takrar wa qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'al Allah ya ce ya ku waɗanda kuke kuka yi imani kaga da mu'minai ake kenan lima taquluna ma la taf'alu yasa kuke faɗa abin da ba ku aikata ashe mu'minai suna faɗan abu su niyyar su ba su aikata ba kabura maqatan inda Allah Allah ya ce magana ta girmama a wurin Allah abin kyama ne a wurin Allah an taqulu ma la taf'aluna ku faɗi maganar da ba ku aikata inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus lalle Allah yana son waɗanda suke yaƙi don Allah suna yin sahu sahu kaman gini wanda aka har hada shi da junansa a shahidi shine wato sun yi niyya a sun fada amma kuma ba su aikata ba kamar da can ma sun ce suna son mutuwa kuma ta zo ba su iya ba kisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Bukhari da Muslim yake cewa la tatamannu liqa al-adu kar ku dinga fata haduwa da abokin gaba was'alullah al-afiya ku roki Allah ya ba ku zaman lafiya ya ba ku lafiya Allah ka samu dace malam ya cigaba da cewa fi tirmidhi an ba'd as-sahabati qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam law alimna ayya amali ayya amali ahabbu ila Allah la amilnahu fa anzalallahu hadhihi al-aya yana cikin sunan ta al-imam tirmidhi a cikin kitabut tafsir na wannan littafi cikin tafsir sautu safi cewa wasu sahabbai ne suka zauna suna tattaunawa suna taɗi sai waninsu yake cewa launa alamu ayyal a'mali ahabbu ila Allah la amilnahu ya za a yi mu gane aikin da Allah ya fi so da za mu gane shi kadai za mu yi sai aka saukar da aya cewa lima taquluna ma la taf'aluna me yasa kuke faɗin magana da kun san ba aikata za ku iya ba wannan yana kawo mana hujja ne akan cewa mutum su da dama yakan yi niyyar wani aiki ya kulla a zuciya daga baya kuma niyyar ta warware a zuciyarsa ya zambi ba waqad qala ta'ala kuma Allah ya ce alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata zakata falamma kutiba alaihim alaihim alqitalu idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati llahi aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alaina alqitala lawla akhartana ila ajalin qarib Allah ya ce alam tara ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum baka ganin al'amarin wanda aka ce ku rike hannayenku wa aqimus salata ku tsaya da sallah wa atuz zakata ku bada zakka falamma kutiba alaihimul qital da aka wajabta musu jihad idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa sai ga wasu a cikin su suna jin tsoron mutane ka khashiyatillah kamar yadda ake jin tsoron Allah au ashadda khashya ko kuma tsoro ma mafi tsanani fiye da tsoron da ake wa Allah ita al-khashya da al-khawf kalmomi ne guda biyu mutaradifa sai dai kowanne akwai ma'anar shi ta bambanta haka ce al-khashya shine tsoro da kake ji saboda ganin girman na sama da kai din in kuma aka ce al-khawf shine tsoro da kake ji saboda kana da rauni kai ya shafi matsalar kace ta kake jin tsoro to sunan shi khawf wato girman wanda kake jin tsoro yasa kake jin tsoron shi sunan shi khashiya to zaka suna jin tsoron mutane suna ganin mutane za su iya musu wani cutarwa ko kuma ma suna jin tsoron su fiye da inda ake jin tsoron Allah wa qalu rabbana lima katabta alaina alqitala suna tuhuma Allah cewa me yasa Allah ka wajabta mana jihadi laula akhartana ila ajalin qarib da dai a ce ka jinkirta mana zuwa nan kusa فأولئك الذين كانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوا aga waɗannan fa wanda suka yi nufin jihadi ne suka yi niyyar jihadi suna ƙaunarsa lammabtulu bihi da Allah ya jarabce su da jihadin karihuhu sai suka kyamaci jihadin wa farru minhu suka gudu wa aina alamul jihadi min alamin nari to ina zaka hada zafin jihadi da zafin wuta wa azabullahi allazi la taqata li ahadin bihi da kuma azaba Allah wanda ba wanda ya isa ya ce wai shi ya fi karfin azaba Allah wai bi zai zafi ba wa mithlu hadha yunkaru an samnun almuhib allazi kana yaqum kuma irin wannan zancen an ruwaito shi daga samnun ibn hamza al-khawwas wanda ya rasu a shekara ta 290 an tana a baya an taba ambatarsa daga cikin zahirai a kasar basara yana faɗa yake cewa a waƙarsa walaysa li fi siwaka haddun fa kaifa ma shi'ta fakhtabirni yana cewa Allah ba ni da wani sai kai ba ni da wani rabo abun kowa sai kai wa kaifa ma ita duk yadda ka so faktabirni Allah ka jarabce ni yau Allah wannan tahaddin fa akhadahu al-asr shikenan sai Allah ya toshe mishi mafitsara ya kasa fitsari wa husira bauluhu min sa'atihi ay husira bauluhu ya kasa fitsari kwana da kwanaki fa kana yaduru alal makatib sai yana yawo makarantun allo inda yara suke karatu wa yufarriqu al-jawza alal al-sibyan yana raba musu kwakwa wa yaqulu yana cewa ud'u li ammikum al-kadhab ku yi wa ku yi wa bafanku addu'a makaryaci ne yayi ƙarya abinda yace Allah ya mishi ba zai iya ba ba zai iya juriya ba shi idan gaba yara sun kace ku tare da addu'a Allah ya saki fitsari na ni na cewa Allah jarabce na shi ƙarya nake to baka ba baka yi wa Allah irin wannan gangancin ka ce duk abin da Allah ya ga dama ya maka kai a shirye kake ba za ka iya dauka ba kaga dai shi ya waka yake ba da wannan magana amma lokaci kankani abin da yake ganin bai kai ya kawo ba da aka hana shi samun mafita fitsari kawai aka tsare a wata kisa an ce wajen kwana goma bai iya fitsari ba haka yake yawo yana ihu yana kuka yana Allah na tuba ka yafe ni Allah ƙarya nake ba zan iya jura abin da nace zan iya jura ba mutum ba zai jura jarabawa da Allah zai mishi isa kula annabi ke cewa was'alullah al'afiya mun tuna a can bayan mun kanta hadisin wani a cikin sahih muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaishe shi yaji zazzabi yayi tsanani annabi ya ce wai me faru da kai ne yace ai cewa nayi duk abin da Allah yake nufin ya mun na azaba a lahira to ni na kusan Allah ya mun a nan duniya kawai annabi ya ce mishi a ba za ka yi juriya ba ka roki Allah ya daga ma kafa gaba ɗaya kawai ya fi maka وهكا أبو نعيم الأصبهاني أن أبي بكر الوصفي أنه قال يساكي كاوا دقى أبو نعيم الأصبهاني أتكين دي وانتن تابي ناشي هلية الأولياء يا هكيتو دقى سمنون إنن سمنون ينتشوى يا رب قد رديت بكل ما تقضيه علي يا الله دعبن دو كوكن تامن نايدا فاحتبس بوله أربعة عشر يوما mako biyu kaji wata riwaya kwana goma sha hudu ya kasa yin fitsari fakana ya talawa kama ta talawal hayyatu alar rabb yana birgima a cikin kura a cikin ƙasa kamar yadda macijiya take take jujjuyawa ya talawa yaminan wa shimala yana ta birgima ba dama ba hagu falamma atlaqa bawlahu da Allah ya saki mashi fitsarin qala ya rabbi tubtu ilayka yace Allah na tuba ƙarya nake ya Allah na tuba dama ganganci ne ya kai shi وقال أبو نعيم فهذا الرضا الذي ادعى سمنون ظهر غلطه فيه بأدنى بلوى kaga wannan yadda da kaddara Allah da Samnun yayi kokarin yayi da'awarta kuskuren shi ya bayyana bayan an mishi jarabawa mafi karanci hadha ma anna Samnun kana yudrabu bihi al-mathal fi al-mahabba karar cewa wannan wannan sufi Samnun ana buga misali da shi wajen iya san Allah wajen iya sufanci walahu maqamun mashhur yana da ababe na maqamai na sufaye mashhurai masu ban mamaki hatta rawa an ibrahim ibn fatik annahu qala har ma ana cewa an ruwaito ibrahim dan fatik yana cewa ma ra'aitu ra'aitu samnunan yatakallamu 'ala an-nas fil masjid al-haram faja'a ta'irun sadir na taba ganin shi yana mutane jawabi a masallacin makka sai ga wani dan karamin tsuntsu ya zo faqaruba minhu tsuntsun ya je kusa da shi thumma qaruba ya sake kusantar shi falam yazal yadnu minhu tsuntsun bai gushe ba yana kusantar shi yana kusantar shi yana kusantar shi yace hatta jalasa ala yadihi har tsuntsun ya bai zauna akan hannunsa thumma lam yazal yadribu bi minqarihi al-arda hatta saqata minhu damun wa mata at-ta'ir tsuntsun bai gushe ba yana ta ainihin caccakar ƙasa da bakinsa har sai da bakin ya jini tsintsin ya mutu shi kuma bai motsawa yana ci gaba da wa'azin shi qala yace wa ra'aytuhu takallama yawman fil mahabbati fastafat fastafafat kanadilul masjidi wa kathura ba'daha ba'da wata rana ya ya zo yana jawabi akan ainihin wato kauna da mahabba sai aka ga fitillin masallaci sune kanadil fitillin masallacin su da kansu suka dinga miƙewa suna rawa suna suna suna dukan junansu wannan yana daga cikin makaman shi da ake mata labari kuma mun gani saboda tsabin su ma wa'azin ya masa dadi to kaga ashe ba wai gaba garin mutum bane sufi ne muhimmi amma da haka da Allah ya mishi wata darabawan ya kasu cinyewa wa qad dhakara al-qushairi fi babir riba ar-ruwaym al-muqri rafiqi samnun hikayatan tunasibu hadha haythu qala ya saki ambata shi kushairi a babun riba dinnan dai daga ruwaym al-muqri wanda aboki yake ga samnun dinnan cewa ruwaym ya ce qala ruwaym ar-riba allau ja'ala jahannama an yaminihi ma sa'ala Allah an yuhawwilaha an yasari yadda da Allah shine da a ce Allah zai sanya jahannama a dama da kai to ba za ka iya roƙon Allah ka ce ya Allah a canza mata wuri a maida ta hagu ba fa za yushbihu qawla sunnun wannan yayi kama da maganar sunnun da yake cewa fa kaifa ma shi itu fa kaifa ma shi ita fa mutahinni ya Allah duk yadda ka ga dama na baka dama Allah ka jarabce ni da kake so wa idza lam yutiq sabra ala asr al bawl haka kuma bai iya haƙuri akan wato tsara fitsarin shi da aka yi fita ba afa ya tsiko an takuna jahannamu an yaminihi shin zai iya haƙura a ce ga jahannama a daman shi ba zai iya ba in ya zama ya kasa haƙuri da abu kankani ma wanda shine kawai fitsari da aka rike mushi wal fudail ibn iyad kana a'la tabaqati haula'i wa tuliya bi usri al-bawli fa galabahu al-alam hatta qala bi hubbi laka illa farajta anni famfaraja an kuma yace ga fudail ibn iyad rahmatullahi alaihi wanda yana sama da waɗannan ya fi su falala ya fi su takawa ya fi su ilimi amma shi da aka jarabce shi da irin wannan wato tsare fitsarin to addu'a ya dinga yana cewa bi hubbi laka ya Allah ina roƙonka dan kaunar da nake maka illa farajta anni ya Allah ka yaye mu fan faraja anhu kuma sai Allah ya yaye mishi wannan ma yana cikin risalar kushiriya ne naka neman mafita ake idan Allah ya jarabce ka kai addu'a ka koma ga Allah ba wai zaka ci shikenan kai ka yadda baka so kai roko ba urwayn wa in kana min rufaqa'il junayd falaysa huwa indahum min hadhihi tabaqa urwayn duk da yana daga cikin daliban junayd amma bai kai tabakar su fudailu ba bal sufiyatu yaquluna su suna cewa innahu raja'a ila ad-dunya wa taraka tasawuf ai daga baya ya dawo ya bi duniya shi ruwa da ya samu duniya ya bata kaza kun da zai dinga yin sufanci saboda bai da kuɗi ne yake yin usadanci da ya samu hali kawai zai zai zai zai bi duniya shi ma ya sharholiye shi yadda ya kamata to irin wannan matsalar ya samu da sufi ne amma da ya samu duniya sai ya bar sufancin hatta ruya an Ja'far al-Khaldi sahib al-Junayd annahu qala haduwaitu ma daga Ja'far al-Khaldi ɗalibin Junaid yana cewa man arada an yastaktima sirran falyaf'al kama fa'ala Ruwayn katama hubbad dunya 40 sana har ma suna mishi wannan taken suna cewa duk mutumin da yake so ya koya wani sirri sirrin da kake so ka koyi kar a gane to kai irin yanda Ruwayn yayi sai shine ya koya kaunarsa ga duniya shekara 40 ana sufanci tare da shi babu wanda ya gane cewa mayan duniya ne ko mun gane to in dai kana so ka boye wani sirri to ka dauki salon shi ka tama hubba duniya 40 sana faqila wa kayfa yatasawwaru zalika aka ce to ya haka qala waliya isma'il ibn ishaq al-qadi kaza a bagdad wani alƙari aka daura a garin bagdad mai suna ishaq isma'il ibn ishaq al-qadi wa kanat bainahuma mawaddatun akida a tsakaninsu akwai kauna wacce ke mai ƙarfi fajazabahu ilayhi wani ne ya samu alƙalanci ya samu mukami ƙasa alƙalanci yana zuwa da mukami da allowances da falala da sauransu to kuma wannan ustazin abokin shi ne na tun ana yara sai ya jawo shi a jika ya mushi fiye kenan ko daga nan shi kenan ya samu matsala shi kenan ya ce fajar zaba hu waje alahu wakilin alababi ya sanya shi shine fiye shi duk wanda ya zo sai an gan shi sannan za a ga alƙalin daga nan ya ta ansan alfarma ya ta ansan ainihin wato kaya har ya rikice fataraka lusa tasawuf abu na farko sai ya cire kayansu na na ustazai farin alawayo da hula irin ta ustazai ya cire sai ne mushadda ya zuba kayan shi dole ba zai yi ba ya zauna haka shine fiye kuma baya shiga wala bisal khazza ya fara sa gizina wal qasba addibaqi da kuma buga waddibaqi wal qasba da gogaggun kaya tarare masu tsada da kuma waddi baƙi da bugaggu wanda aka rina su wa akala tayyibat ya kuma cin kayan kayan dadi yana cin naman talatalo yana cin na kaza da ragon ruwa yana shan fura mai siga da madara yana shan abin nan zuma duk ya koma ya daina duk wani abu da yake na cin kanzo wabana duwar ya fara gina gidaje ba haka mutane suke yi ba duk wani da kaga yana ce makaranta hadda yana ta karantawa to Allah ya saka da alheri amma a bari ya samu kuɗi tukunna gani in bai samu kuɗi ba ba wani zuhudi da zaka gane yana yi sai lokaci yayi an sa shi a harkar siyasa ko an sa shi a wata harka ya zama dan kwangila ko an ce shi yake an so kuna dan islamiyu na wannan yanki yana raba musu to daga nan zaka ga irin motar da zai hau da irin matar da zai aura da irin gidan da zai gina an kashi da sai ka dauka ba a kasan nan take ba sai a tuna kuma da fa ustazi ne fa da yake yawo da aswaki katoto kamar itacen girki da da qur'anin shi mai zip yana ta yawo da shi ko ina ana ganin wannan ba wasabul yamini ne ashe ba haka bane sai ya ɓoye sai sanda ya samu to haka wannan yayi wabana duwar wa idza huwa kana yaktumu hubbad dunya ma lam yajidha ashe ɓoye duniya yake yana santa da bai samu bane yake ta ɓoyewa falamma watadaha da ya same ta azhara ma kana yaktumu min hubbiha sai fito da maitan shi a fili Allah ya tsare mu harama annahu rahimahullah kana lahu min al-ibadati ma huwa ma'ruf ce wannan fa Allah ya gafarta mishi duk da wannan fa mutum ne sananne wajen yawan bautar Allah wa kana faqihan ala madhhabi Dawud kuma me yana bin fiqhu a madhhabin Dawud zahiri to kaga da haka wannan shi abun sufaye ba abun dogaro bane domin kawai ya shiga cikin su ne kafin ya samu abin da yake nema na duniya da ya samu bai iya rike zuhudin shi bai iya ci gaba da mazhabin shi ba na sufaye وهذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حال لم يفكر في لوازم أقواله وأقواكبها لا تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلا irin wannan zantukan da mutum zai yi wanda bai yi tunanin me ya akiba su ba bai yi tunanin me ya consequences din magana ba daga baya kuma ya kasa jura akibar to ba a daukar ta a matsayin tafarkin da za ya aiki da shi ce ya ce ya ba Allah dama duk jaraba da Allah ya ga dama ya mushi kuma Allah ya jarabce shi da bakankani ya kasa ba za a dauki wannan matsayin tafarki da za a ba ولكن قد تستدل بها على ما لصاحبها من الرضا والمحبة ونحو ذلك amma inda zai iya jurewa ba za a iya hujja da ita akan abin da yake da shi na kauna da yadda kuma ma'ahu min at-taqsiri kuma ai kafa hujja akan abin da yake da shi na gazawa fi ma'rifati huquqi tariq wajen sanin tafarkin yan dariku wa ma yaqdiru alaihi min at-taqwa was-sabr za a iya kuma kafa hujja da shi akan iya abin da zai iya a fanci abin da zai iya na takawa ko hakuri wa ma la yaqdiru alayhi min at-taqwa was-sabr da kuma abinda mutum ba zai iya ba war rusulu salawatullahi alayhim a'lamu bi tariqi bi tariqi sabilillahi wa ahda wa ansah manzannin Allah Allah ya kara musu aminci su suka fi kowa sanin hanya da shiriya da kuma mafi daidaituwar hanyar da Allah yake so a bi faman kharaja an sunnatihim wa sabilihim kana manqusan mukhti'an mahruman zaka duk wanda ya fita daga hanyar su zaka ga zai samu naƙasa zai zama yana cikin kuskure zai zama ya haramta wa kanshi samun falala wa in lam yakun asiyan aw fasikan aw kafiran koda a ce abin da yayi ba saban Allah bane ko fasikanci ko kafirci amma dai in bai bi tafarkin annaba ba to bai ba zai tsira ba wa yashbihu hadha al-a'rabi alladhi dakhala alayhi nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa maridun kal kan kun ji kisar da nake mana ishara wannan ya kama da labarin da Anas ya bayar na wani mutumin ƙauye da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga zai duba shi bai da lafiya sai Annabi ya ganshi kalfarah ya rami kamar dan tsau ya yayi watanni yana zazzabi yana cikin zazzabi mai tsanani da rama fa qala hal kunta da'awta Allah bi shay'in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai wata addu'a kai ne fa qala kuntu aqulu yana cikin rawar sanyi yana kerkerma da ƙyar yake magana ya ce wallahi dama addu'a ce na yi ina cewa Allahumma ma kunta mu'azzibi bihi fil akhira fa ajjilhu li fid dunya ya Allah duk azaba da kasan zaka mun a lahira ya Allah ka gaggauto mun da ita a duniya fa qala subhanallahi la tastati annabi ya ce subhanallahi ai ba za ka iya bawon Allah aula ka ci ba za ka iya juriya ba halla qulta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ne hana ka faɗa haka ne yana ce wannan addu'a mai falala ya Allah ka bamu mai kyau a duniya ya Allah ka bamu mai kyau a lahira ya Allah ka tsare mu daga azaba wuta to da ganga gane kuskuren mutum ya tsaya ya ce in ƙarya yake Allah ya mai kaza in ƙarya ne kwaran kwata faɗo mishi in ƙarya ne uban shi da uwar shi zina suka yi suka haife shi kaji mutum yana faɗa irin wannan maganganun banza in ƙarya ne ayi kulikulin kubara da shi wannan bugun ta'annace ya zama kisa za ga daga sai ga mutum ya lalace ko ka san kana da gaskiya ba ka yi wannan rantsuwa balantana wani ma duk wanda zaka ji na irin wannan rantsuwa to an bibiya kuma bai da gaskiya ya rantse da abin da zai kashe shi ya rantse da kwaran kwatsa in ƙarya yake daga nan kai ita gida lafiya kaga ganin mutane suna irin wannan ƙarya yake duk abin da ya samu Allah ya kwace in kaza ne kaza duk wannan irin maganganun da mutane suke da ba kuskure ba daidai bane baka wa Allah galatsi irin wannan ka ce wai kai kana so ka ga iya jarabawa da zai maka ba wa Allah haka wato neman falala Allah ake da neman gafararsa da neman ahuwarsa da neman alherin da ke da Allah yake bayarwa Allah ya tsare mu malai yake na'am bai dace ba ko a wannan mahallin ne domin ai ko a nan gama garin rantsuwa ta ishe shi rantsuwa ake so in ya rantse gama garin rantsuwa ta ishe shi wannan kalma ce muguwa mutane suke faɗa ko a yayi ne bai dace mutum ya faɗe ta ba ko da yana ganin ita ce kaɗai wato zai faɗa a yadda kuma me zai sa a ce sai in ya faɗi ta za a yadda akan wani dalili in dai dama ba an san makareci bane shi ya kamata in ya bada bayani a nemi shaida ne idan an samu shaida shikenan ba samu ba a bashi rantsuwa in alƙali ne ce ka rantse sai ka rantse ko alƙali ce ka rantse ba zai ce kai irin wannan rantsuwa mai mai ainihin wato haɗari ba ba zai ce kai ba kuma mutane sun sha irin wannan rantsan Allah ya gwada aya a kansu ko dai su fa samu wani jarabawa nan take ko kuma daga baya ka ga rayuwarsu ta lalace ko abubuwa su ta zuwa musu da akasi iri daban-daban sannan kuma koda mutum bai bai gamu da duk waɗannan ba in dai ƙarya yake yi a cikin zuciyar shi kadai akwai kunci da damuwar da ba zai rabu da shi Allah ya tsare fa hadha aidan hamal hamalahu khawfu min azab al-akhirah kaga shi ma wannan tsoron da yake ma azaban lahira wa mahabbatuhu li salamati aqibati da fatan da yake ya samu salama a ƙarshe ala an yatluba ta'dila zalika fi dunya wannan ya sa shi ya nemi a gaggauto mai da wannan bala'i a nan duniya wa kana mukhti'an fi dalika ghalitan yayi kuskure anan ya kuskure wal khata wal galatu ma usul qasti was salamatu wannan kuskure yayi shi amma yana da kikkiawan niyya yana da kikkiawan manufa wa salahu rajul wa fadlihi wa dini tare da cewa mutum ne na kirki yana da falla yana da addini gashi sahabi ne wa wara'i yana takazanna wa karamatihi كثير جدا فليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما من الخطأ والغلط بل ولا من الذنوب baya daga cikin sharadin waliyi kenan a ce sai ya zama ya kubuta daga kuskure ya kubuta daga ainihin wato a a sabo duk ba ba sharadi bane malam yace wa afdalu awliya illahi ba'da ar-rusuli abubakar as-siddiq radiyallahu anhu mafi falalan wato waliyan Allah gabaki ɗaya kakaf bayan annabawan Allah da manzanni shine sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa qad thabata fi sahih annabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu lamma abbara ru'ya asabta ba'dan wa akhta'ta ba'd ya tabbata kamar yadda yake cikin dogon hadisin Abu Huraira da riwaya ma ta Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yana nan a cikin Bukhari a cikin kitabu ta'birur ru'ya wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin ya mafarki sayyidina abubakar yake ce mishi na rantse maka da Allah ne zan fassara nabi ya ce me ya zafi fassara yace kaza da kace kaza ne wanda annabi ya ce mafarki ya ga bishiya mai inuwa darba tana zuba sannan kuma ga mutane a karkashi suna ta diba kaza kaza kaza sayyidina abubakar ya fassara yace wannan bishiya mai inuwa ita ce addini wannan darba da ake gani shine alherin da ke cikin addinin musulunci mutane kuma kowa yana diban iya rabar shi da ya gama annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi asabta baban wa akhba'ata ba'd ka dace a wata fasara ka kuskure wata hadisi yana na cikin riyadus salihin ba ko to kaga yanzu sai na bakar shine mafi darajar waliye gaba daya amma gashi a cikin abin da ya fada da annabi ya fada mishi da ya fasara annabi ya ce mishi ka dace da wasu ka kuskura wasu ashe kenan wali na iya kuskure yana iya yin daidai a cikin karatun shi ko fatawarsa ko aikinsa ويشبه والله أعلم أن أبا سليمان لما قال هذه الكلمة wannan kalma da ake cewa Abu Sulaiman ya faɗa da yake cewa law alqani fin nari law kuntu bidhalika radiya shi wan Allah ya sa shi a wuta ma zai yadda ya zama an yakuna ba'dun nasi hakahu bima fahimahu min al-ma'ana annahu qala wata kila ya zama mutane ne suka hakaito magana shi da ma'anar abin da suka fahimta ba lafazin shi ba kenan ta yi abin da yake so ya ce arriba Allah tas'alallah aljannata wala tas'idu minan nar abinda suke dauka yadda agun sufaye kar ka roki aljanna kada ka roki Allah ya tsare ka daga wuta ka ba Allah kawai yadda ya so da kai to wannan ma ba daidai bane domin annabawa suna roƙon Allah aljanna suna neman tsarin Allah daga wuta mun ji kuma su ne mafiya falala mafiya sanin Allah mun ji kuma hanyar su ita ce mafi kyau wa tilkal kalimatu allati qalaha abu sulaiman ما أنها لا تدل على رضاه بذلك ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك wannan kalma da aka ce ya faɗa tare da cewa ba ta nuna ya yarda da haka a tana nuni zuwa ga yana shirye da yarda da haka ne wa nahnu na'lamu anna dhalika al-azma la yastamiru bal yanfasu amma mun san cewa wannan azamar da yake da ita ba za ta tabbata ba za ta warware wa anna mithla hadhihi al-kalimata kana tarkuwa ahsanu min qawliha irin wannan kalma rashin fadanta shi yafi alheri fiye da fadanta wa annaha mustadrikatun kama istadrakahu da'awa samnun wa ruwai wa ghayr zalika kuma wannan kalma zai zo zai riski wato kuskuren da ke cikin ta game da muka ji samnun da ruwayin suka cikin kuskuren da ke cikin maganar su fa inna baina hadhihi kalima wa baina tilka farqan aziman wannan kalma da wacce akwai bambanci mai yawa فإن تلك الكلمة مضمونها أن من سأل الله الجنة واستعاذه من النار لا يكون راضيا wannan kalma ta cewa arrida la tas'ala tas'alillah ala tas'alillah aljanna ma'anarta shine wanda ya roki aljanna yana mutsari daga wuta to bai yadda ba kin wa farqun baina man yaqulu akwai mutu tsakanin wanda yace ana idza fa'ala bi kaza kuntu radiyan ni aka aikata kaza da ni na yadda wa baina man yaqulu da bambanci da mai cewa لا يكون راضيا إلا من لا يطلب خيرا ومن لا يهرب من شر wanda zai ce babu babu mai yada da kaddara Allah sai wanda ya zama baya neman wani alheri baya gujewa wani sharri wa bi hadha wa ghayrihi yu'lam anna ash-shaykh Aba Sulaymana kana ajalla min an yaqula mithla hadha al-kalam hay da ibn Taymiyyah yana tawarwara wannan magana yace Abu Sulaiman ad-Darani ya fi karfin ya faɗi wannan magana fa inna ash-shaykh Aba Sulaiman min ajilla'il mashayikh yana daga cikin manyan shehunne wa sadatihim da jagorori cikin shehuntaka wa man ittaba'ahum wa min atba'ihim lishari'a kuna daga cikin wanda yafi kowa bin shari'a ba dan hakika bane shi hatta annahu kana yaqulu har ma yakan ce innahu la yamurru bi qalbi la yamurru bi qalbin nakta min nukatil qaumi fala aqbaluha illa bi shahadati yace nakan ji wata fikira ta zo a cikin ta irin fikirori da tunani na mutanen na 'yan ɗari kudin ya ce amma ba na karɓan wannan magana da na ji a zuciyata sai na nema mata shaida guda biyu alkitab wa sunna sai ya dace da littafin Allah sai ya dace da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma la yaqbalu nukata qalbihi illa bi shahadatayn yaqulu mithla hadha kalam kana ganin mutumin da bai karɓan abin da zuciyar shi ta gaya masa sai ya dace da alqur'ani sai ya dace da sunna kana ganin zai faɗi wannan magana ba zai faɗe ta wa qala shaykhu abu sulaiman aidan laysa liman ulhima shay'an min alkhair an yaf'alahu hatta yasma'a fihi bi atharin fa idha sami'a fihi bi atharin kana nuran ala nurin yana yana kuma cewa laysa liman ulhima shay'an min alkhair bai halasta ga wanda yaji an kimsa mishi wani abu na alheri an yaf'alahu kawai tashi ci gaba da aikatawa hatta yasma fihi bi asarin sai yana da hujja bana kasa kikiro wani salati ko wata addu'a ko wani tsari na wata ibada kawai ka ji ya burge ka a zuciyarka ce ya kamata a dinga yin kaza kar ka kikiro wannan har sai kana da hadisi da ya tabbatar da shi fa idza sami'a fihi bi asarin idan kana da wata wata hujja wani dalili tabbatar da haka kana nuran ala nurin zaka ga haske bisa haske bal sahibu ahmad ibn abi hawari kana min atba'il mashayikh lis-sunna fa kaifa abu sulaiman dalibin shi ma wannan Ahmad ibn Abdul Hawari ya da gaske shugunne masu bin sunna kwarai da gaske to balantana kuma shi malam وتمام تزكية أبي سليمان من هذا الكلام يظهر يظهر بالكلام في المقام الثاني abin da za a ƙara tsarkake abu suleiman darani daga wannan magana yana bayyana cikin wannan zance na biyu wa huwa qaulul qa'il ka'inan man kana shine maganar mai magana cewa arriba Allah tas'alillaha tas'alillaha aljanna wala tasta'iduhu minan nar karka doki Allah aljanna karka nemi Allah ya tsare ka daga wuta suka ce wannan wai shine ar-rida wa nuqaddimu qabla zalika muqaddimatan yatabayyanu biha aslu ma waqa fi hadha al-kalam min al-ishtibah wa al-ittirab yace to wannan magana zamu magana akan ta ko zamu kawo bayani akan asalin abin da ke cikin ta na cakudewar gaskiya da ƙarya da kuma rikicin da ke cikin wannan magana ta sufaye da suke cewa su ba sa roƙon aljanna kuma ba sa neman tsari daga wuta ai zaka shajin suna faɗan wannan to yace wa zalika anna qauman kaseeran minan nas min almutafaqqihati wal mutasawwifa wal mutakallima wa ghairi da dama daga cikin malamai malaman fiqh malaman sufanci malaman ilmul kalam zannu anna aljannata laysat illa illa tanqum bil makhluq abinda suka riya cewa ai ta aljanna kawai holewa ce da wani abu wanda yake shi ma bawa ne kafaka min aklin wa shurbin ولباس ونكاه وسماء اصوات طيبه وشم روائح طيبه suka ce abin da ke sa aljanna ba kawai ci ne da sha da sanya sutura da aure da jin maganganu masu dadi kaman kada kade ko makamantan su da jin kanshi mai dadi walam yadkhulu fi musammal janna na'iman ghayra zalika walam yadkhulu fi musammal janna na'iman ghayra zalika basu lissafa cikin neman aljanna wani abu ba in banda wannan sun masaru hizbaini sai suka rabu gida biyu حزبا أنكروا أن يكون للعباد نعيم غير تنعمهم بهذه الأمور المخلوقة وأشباهها wasu suka ce dama kuma wannan shine kadai suka inkarin cewa wato suka yi inkarin ya zama bayi suna da wani abin da za su ji daɗi in ban da waɗannan abubuwa in ban da ci da sha da aure da sauransu summa min haula'i man ankara an yakuna almu'minuna yarawna rabbahum daga cikin su kuma suka yi inkarin cewa mutane mu'mini ba su ga Allah ba kama za ba ila zalikal jahmiyatu min al mu'tazila wa ghairi kamar yadda jahmiya suka tafi akan haka wa minhum man aqarra bir ru'ya wasu kuma suka ce sun yadda za a ga Allah in man ru'ya allati akhbara biha annabi sallallahu alaihi wasallama wanda annabi ba da labari kama huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaa suka faɗa irin abin da ahli sunna suka faɗa wa imma bi ru'yatin fassaraha bi jarti kashfin aw ilmin ko kuma suka fassara ma'anar ganin Allah da cewa za a yi mutane kashafi a ƙara musu wani ilimi ne au ja'alaha bi hasatin sadisa ko suka ce za a ga Allah da wani abin da ake ce masa sixth sense alhasa sadisa wani wato kwakwalwa ke akwai five senses da ake faɗa hannu ido waye da waye ko to aka ce na shida shine ganin kwakwalwa ganin zuciya wa nahu zalika min al-aqwali suka faɗi magana ire-iren wannan التي ذهب إليها درار ابن أمر أقولي درار ابن أمر شغبان الضرارية wanda suke wato abin nan ne ‘yan bida ne cikin masu mutazilanci da aiki da hankali magana suke nan su cewa ganin Allah da zuci ne kawai wa tsawa'ifu min ahalil kalamil mutasbina ila nasu ahalil sunna fi mas'alatul ru'ya da wasu daga cikin waɗanda ake ganin su ahalil sunna ne suna dangantawa ga ahalil sunna wajen wajen yadda da cewa za a ga Allah wa in kana ma yusbitunahu min jinsi ma nafatul mu'tazila wad dirariya inda yake abinda suke tabbatarwa shine irin abinda waɗancan suka kore wan niza'u bainahum lafzi da ka saban da ke tsakaninsu da mu'tazila sabani ne kai a lafazi wa niza'uhum ma ahli sunnati ma'anawi amma saban da suke da shi ahli sunna sabani ne na gaskiya ولهذا كان بشر المريسي وامثاله يفسر الرؤيا بنحو من تفسير هؤلاء ذاك سبشرو da ire-irensa suke fassara ganin Allah da irin fassarar wadancan cewa ai da zuci ne kawai wal maqsud huna anna muthbitatar ru'ya minhum man ankara an yakuna almu'minu yan'um bi nafsi ru'yatihi rabbah da gaskin masu tabbatar da ganin Allah akwai wanda bayan tabbatar da ganin Allah kuma suke ganin cewa wannan ba wata ni'ima bace da bawa zai ji dan ya ga Allah ubangiji shi qalu suka ce li'annahu la munasabata bainal muhdisi wal qadim domin muhdas babu wata munasaba tsakanin abu wanda yake sabo da da abin da yake da dadi wato tsakanin bayi su ne mu da su da kuma Allah shi suke ce makadi da haka koda bawa ya ga Allah babu abin da yake da dadi kamar zakar zalika al-ustadu abul maali al-juwayni fi risalatin nizamiyya haka ibnu juwayni ya fada juwayni ya fada Allah ya gafarta mishi a cikin risalar nizamiyya abin da yake fadi kenan wa kamar zakarahu abul wafa ibnu aqil fi ba'd kutubi haka na abul wafa Ali ibn Aqil al-Baghdadi babban malamin nan na Hanabila wanda ya saba wa Hanabila wajen aqida amma a fiqh yana yana kan mazhabin su ana cewa da shi da Ibn al-Jawzi su ne suka samu wannan matsala a Hanabila ba sa bin zahirin nasi Allah ya gafarta musu ya ya ya ainihin wato rasu a shekara ta 513 Hanabila suna jin takaicin abubuwan da ya dinga yi, wasu ma sun taɓa attempting na kashe shi, saboda yana girmama Hallaj, su kuma Hanabila an san su da riko da aƙida, wasu sun taɓa jin haushin shi ma wasu gaugau, suka kawai gara wannan gara aika da shi kawai a huta. Wa naqalu an ibn Aqil annahu sami'a qailan yaqulu as'aluka ladhatan nadhri ila wajhika ya Allah ina roƙonka ka bani jin daɗin kallon fuskarka فقال يا هذا هب أن له وجهان أله وجه مثل الذي يتلذذ بالنظر إليه يشي كي كقدر ما da gaske yana da yana da yana da fuskar muqaddara ma kana jin fuskar shi wata fuska ce da an kalla za a ji dadi wa zakara abul maali anna allaha yakhluqu lahum na'iman bi ba'd al makhluqati muqarinan lir ru'yati ibnu juwani shi kuma sai yake cewa abul maali sai ke cewa Allah zai halicci wata ni'ima ne wanda za a gwama ta da ganin ba ganin ne ni'ima ba amma daidai ganin za a sanya musu wata ni'ima fa amma tanaqqumu bi nafsi ru'ya fa ankarahu waj'ala hadha min asaratihi sai ce san babu wani jin dadin da za a yi dan an ga Allah amma dai a daidai ganin to akwai wani abu da za a sanya da za a ji dadin shi amma dai ba ganin Allah ba wa aktharu musbitir ru'ya yuqirruna bi tanaqqumil mu'minina bi ru'yati rabbihim yayin da kuma mafi yawan masu tabbatar da ganin Allah suna tabbatar da cewa ganin Allah ɗin ana jin daɗinsa wa huwa mazhabu salafil ummati wa a'immatiha wa mashayikh tariq cewa za a ga Allah kuma an gani za a ji daɗi kuma har a manta ma duk wata ni'ima da ake ciki wannan shine mazhabin salaf annabi da sahabbai da tabi'ai wannan shine mazhabin a'imma su maliku da su abu hanifa da shafi'i da ahmad da su isa ibn rawiya da sa'id ibn sa'id dan musayyib da makamantansu wa immatuha wa mashayikh tariq da kuma shehunnan dari kuma na gaskiya da gaskiya su ma duka aqida suke cewa za a ga Allah kuma idan an ga Allah za a ji dadin ganin to bar mu saurara anan saboda kurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi inda yake cewa kama ja'a fil hadith alladhi rawahu an-nasa'i wa ghayruhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala allahumma bi ilmika al-ghaib wa qudratika 'ala al-khalqi ahini ma kanat al-hayatu khayran subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi